المحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu wannan safiya ta lahadi 15 ga watan zulqa'da a shekara ta 1436 na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma shine talatin daidai ga watan takwas a shekara ta 2015 a lissafin miladiya a cikin jerin karatun da muke daga littafin arhikul maktum don koyo da kuma ɗaukar darussa daga siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna karatun abinda malamin ya rubuta dangane da wufud tawaga tawaga na kabilu na larabawa daban-daban suka rika zuwa wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna kawo caffa suna karbar addinin musulunci za mu tashi akan wafdi na shida ko shine wafdu uzra sunan kabila kenan wafdu uzra yace kadima hadha wafdu wannan tawaga ta wannan kabila sun zo fi safar a watan safar sanata 90 a shekara ta tara وهم اثنا عشر رجلا su goma sha biyu ne wato mutum mazaje goma sha biyu fihim a cikinsu akwai hamza tubn nu'man hamza dan nu'man qala mutakallimuhum hina su'ilu mai magana a madadin su yayin da aka tambaye su aka ce manil qaumu su kuma wannan su wane ne sai ce nahnu banu ubrata mu ne banu ubra ikhwatu qusayl li ummihi mu asalin mu kakanmu shine dan uwan kusai kusai mahaifin abdu manaf nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah ko ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf to Abd Manaf kuma ibn Qusay ibn Kilab to Qusay din suka ce su kakansu shine yan dan uwa ga Qusay shi yasa suka ce nahnu ikhwatun li Qusay ma'ana mu yan uwan Qusay ne li ummihi ta bangaren mahaifiyarsa نحن الذين عضدوا قصيا مune waɗanda suka karfafi shi usai wato suka taimaka masa suka karfafa masa a lokacin da yake buƙatar karfi wa azaku min batni makkata khuza'ata wa bani bakr yace mu muka gusar da muka kawar da kabilan khuza'a da kabilan banu bakr daga makka saboda sun damu kusai a wancan lokaci kun tuna a yaƙe-yaƙen ƙabilu daga cikin ƙabilun da da suke maka amma suka koma bayan gari ana zancen ƙabilun da suke tashin hankali tsakaninsu saboda yawan faɗansu da huza'a da kuma banu bakar mun wuce su ba a daɗe ba yau wato wanda suka yi sababin fitarsu daga cikin maka su ne waɗannan to ashe asalin fitar tasu sakamakon sun matsa wa ƙosayyu ne a lokacin da yana da rai mun fahimci abin ya ce lana qarabatun wa arham muna da alaka ta jini da dangantaka ta jini da kuma dai shine rahim wato alaka ta jini an cewa qaraba ana cewa rahim rahim galibi ta bangaren uwa saboda abin da ya shafi wato mahaifa shi yasa ake kiran wato shi kansa zumunci ake kiransa zumunci a kira shi rahim domin yana da alaka da mahaifa mana galibi ta waɗanda yake ta bangaren uwa ce ta haihuwa suka haɗu to ana faɗin su ana ce musu arham shi yasa zawul arham a cikin masu gado daban suke da zawul furudi to sai ke cewa farahaba bihim annabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi marhaban dalale da su wa basharahum bi fathi sham har ma ya ba su bushara cewa za a ci nasara akan sham wani kuma duk mu'jiza ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yaƙi zai zo za a yi da mutanen sham kuma za mu ci nasara a kansu wa nahahum an su'alil kahinati kuma ya hana su a zuwa ana tambayar bokaye ma'ana su ne waɗanda lokacin da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam to in kun karɓi wannan addinin fa to banda fa zuwa gun bokaye yana daga cikin sharaɗin da ya ɗauka a gurinsu na karɓar addinin musulunci wanda kuma dama wannan yana cikin asasin karantarwar addinin musulunci babu zuwa gun boka wannan ya nuna mana matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da kira zuwa ga tauhidi idan akwai wani abu wanda in ba faɗi sunansa ba ba za a gane ba to a ƙara wa mutum bayani cewa to banda fa kaza wani yana mana har yanzu idan wani ya zo zai musulunta a duba asalin addinin da yake da ba laifi wani abu mafi bayyana cikin abubuwan da yake na shirka a ce masa to daga yau fitin da ka musulunta fa ba kaza mun gane wannan saboda wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kamar idan kirista zai musulunta yana da muhimmanci gaya masa cewa to annabi isa fa ba dan allah ba annabi isa annabi ne manzo ne mutumin kirki ne kaga wannan yana cikin abubuwan da ya kamata ya sani lokacin da ya musulunta kila wani kawai so yake ya sallah to idan ya zo aka ce in ya ce ya musulunta da faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan abu in bai san shi ba sai daga baya kila ya ce to ashe mu abin wani iri ne daban to akwai buƙatar a gaya masa babban abin da shine saboda shi zai musulunta Allah samu gane wannan wannan ne cikin darussa din sannan ya ce wa an azzaba'ih allati kanu yadhbahunaha wannan ya nuna cewa wannan kabilun ko wannan kabilar ta udra sukan yi irin waɗannan abubuwa din yace yayi musu magana har yanzu akan yanke-yanken da suke yi suke yankawa domin wato gumaka sai ce aslamu wa aqamu ayyaman thumma raja'u suka musulunta sannan suka zauna a madina wasu 'yan kwanaki sannan suka koma asalin garinsu tawaga ta takwas ya ce wafdu baliyi wafdu baliyi haka suke bali ya ce kadima shi kuma ita wannan tawaga ta zo fi rabi'in al'awwal a watan rabi'in al'awwal shi ma a sanata tis'in a shekara ta tara wa aslama wa aqama bil madinati thalatha wannan tawagar kun ga ya kawo su da musigar mufradi yana nufin tawagar eh tawagar baki ɗayanta sun musulunta kuma har suka zauna a madina kwana uku wa qad sa'ala sa'ala ra'isuhum abu dubayb an ad-diyafati hal fiha ajr a cikin wannan tawaga daga cikin abubuwan da suka faru shugaban su da ake cewa abu dubayb ya tambaya ma'ana tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin saukar bako akwai lada ko ba lada mutu shi balaraban kawai za ka yi mamakin me zai tambaya a kai yana cikin abubuwan da la'alla kai baka ganin suna yawa da muhimmanci to amma wannan tambayar tasa ta zama sababi na mu musan wannan hukunci din shi yasa za ku ji sau da yawa a cikin irin waɗannan hadisai sai a ce wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu ba ga mana sunan ba to daga irin waɗannan abubuwan suna faruwa saboda daga irin wannan tawaga ne wani ba a rike mawaye shi ba tunda daga kwana uku da ya musulunta kuma komawa yi kaga ba a ma sake tuna wane ne shi ba to shi wannan abu dubai shi ne sababin waɗannan abubuwa kamar da za mu zo mu ji a duk da cewa wasu suna da hadithai wato dai mustaƙillai da aka ruwaito su ta hanyar su to amma asalin ƙissa tun zo ne a wannan wato zuwan wannan tawaga ɗin faƙala rasulullah sai manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am i gaskiya ne ziyafa ka sauki ba ko a tana da lada shine ma'anar na'am ɗin وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة haka duk wani alheri shine kullu ma'rufin duk wani aikin alheri da zaka aikata ka kyautata ka bayar na gudumowa da taimako kai ko da ɗora mutum kayansa ne a lokacin da zai ɗauki kaya yi masa nauyi da duk wani abu da sunansa ma'rufi alherin da wani zai ji daɗi a taimaka masa sana'atahu wanda ai fa'altahu shine ma'anar sana'atahu wanda ka aikata shi ila ganiyin ga wani mawadaci aw faqirin ko kuma wani faqiri fa huwa sadaqa to shi ma sadaka ce wa sa'ala har yanzu dai kuma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan shugaban tafiya ko shugaban tawaga an waqtin diyafa shi haƙƙin saukar baƙo kwana nawa ne shi ma kuka shi ne sababin aji wannan faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talafatu ayyam kwana uku ne akwai wata riwaya da annabi sallallahu alaihi ya faɗi kwana ɗaya shi ne malamai sai suka tattauna la'alla abin da yake nufi kwana uku ga wasu mutanen kwana ɗaya ga wasu mutanen al'ayi halin wannan da ya zo ta hanyoyi ingantattu musamman shi wannan cewa abdiyafatu salafatu ayyamin فما كان بعد ذلك فهو صدقة وانا شيني لفظ البخاري اسمه الادب المفرد كما هذه ابن اسناد صحيح يازو كما وتا رواية دين هر ينزو مسمى الامام احمد حكى البزار duk sun ruwaito amma sunan su lafazin shine fama zada fa huwa sadaqa shi yana nan a cikin sahihu aljami na malam albani hadisi na 7348 a cikin wannan hadisi don haka da waɗannan hadisai mun sani ingantattu ne cewa haƙƙin makotaka kwana uku bayan nan kana da haƙƙin ka ce to baƙo a tun da dai an yi kwana uku abinda zan iya dai na yi allah ya taimaka maka sai a samu wani wuri in ka faɗi haka ba kai laifi ba amma lokacin da ba kowa bai san kowa ba ya zo gari to haƙƙi ne a bashi wannan wuri eh, muddin dai kuma shi ba babu tsoron wani abu Mm, amma asali baƙo abin a taimaka masa ne a shar'ance mun san da in aka yi bako ko da nan za a garin ruwa ina ake zuwa dama galibi gidan sarki ake zuwa to sai a bashi wurin zama zai iya kuma ba da umarnin wani mutumi a gari ya ce je ka sauki wani duk ana yin wannan to haƙƙinsa kwana uku in bayan kwana uku ya ɗan saba da gari ya je nan ya je nan ya ga sana'a ya fara ne dama galibi a rayuwar ɗan adam haka take la'alla ba shi da sana'a ne ya zo wani gari to kwana ɗaya kwana biyu ya saba da gari sai ya fara abin da zai kuma iya rike kansa da Allah sai ya dauki hayar wani wuri ya ce to daga gobe in ya fara kwadago kaza zai fara zai biya gurgudun dai yadda yanayi yake amma dai a shar'ance kwana uku shine idan bayan kwana uku kace kayi abin da za ka yi to ba ka yi laifi ba kuma ka nemi a tashi in kuma ka yi haƙuri ka ci gaba to ƙarin sadaka ne kuma insha Allah mutum zai samu Allah ya taimake mu wa sa'ala an dallatil ghanam yayi tambaya har yanzu kun ga wannan tambayoyin nasu ajin sun mana fa'ida sai ya tambaya har yanzu an gwamnatin gana idan mutum ya tsinci tinkiya ko akuya me hukuncin tsintuwar tinkiya ko akuya faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce hiya laka aule afika aule zibi ɗayan abubuwa uku ne ko dai kai ka ɗauka taka ce na abu da farkon hadithin cewa kuzha ɗauje ka ɗauke ta ka tafi da ita fahiya laka taka ce au li akhika ko kuma ga in ka batta wani dan uwanka zai zo ya dauka au li dhibi in kuma dukan ku baka dauka ba kirkici zai cinye ma'ana kaman kura ko kirkici za cinye wannan a cikin sharhin da malamai suka yi musamman wannan ma'alimu sunan sunan yana cewa maganganun malamai akan wannan suna koma zuwa ga abu biyu wannan matsalar ana magana ne idan mutum ya ga tinkiya ko akuya can ajeji in ajeji ne to shine wannan hukunci in ku a cikin gari ne to hukuncin ta ɗaya da sauran luƙaƙa mun san hukuncin luƙaƙa shine at-ta'rifu sanatan kai shekara kana bincike haka idan ka tsinci akuya a cikin gari ba wannan ne hukuncin ta ba in ku ajeji ne to shine wannan hukunci ai kun ga bambancin ba matsala yau ajeji kaga akuya tunda galibi in ita kadai ce to la'alla an zo kiwo ne ta ware ita kadai yan uwan suka tafi ta rasa inda za ta to tunda ko irin haka ne ko ka kamo in ka san masu kiwo a wannan area ita ma ka taho da ita a yi bincike galibi dai tunda an san tumaki daga cikin gari suke fitowa suke fita su je su kiwo in kuma ka dauka a matsayin taka a shar'ance ka tsinta ta zama taka in ka batta wani ne zai dauka in ka batta in shi ma ya batta wa zai cinye kura za ta cinye to in aka ɗauki wani wannan dai ita ce shari'a in a jeji ne aka tsinta in ko a cikin gari ne ko kusa da cikin gari inda aka san dabbobin nan suke zuwa kiwo to sai a zo a yi cigiya kada wani ya ce to in ya tsinto a jeji kuma shi ma labari ya abin nan yau in an san na nan ne suke fita kiwo to sai a yi cigiya tunda duk ana ɗaukar sa hukuncin cikin gari tunda nisan ba shi da yawa wannan dai akwai maganganun malamai da suka yi sai a koma a gani wasu ala na ban ji ba me yasa ya ayo ai kai ma ka san ba haka bane in ka ga lidzambi lidzib ne eh in ka ga zambi to bugun ka ne ai akwai masu zaib din ko hmm ya yake abun ka zaib ko yawa ba zambi bane hmm ban ji ba to kuskure ne ne ba zai zama zambi ba ba zai zama zanab ba bai amfani a ce na zunubi ne ko ko na jela babu babu wani eh kuskuren bugu ne lizibi haka da yake ma asalin hadisin da na koma tsayi ya kuma yace wa sa'ala an dalalatil ba'iri ya kuma tambaye shi akan raƙumi batacce in mutum ya tsinci raƙumi a jeji faƙala sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaka walahu ina ruwanka da shi shine malaka walahu me ya hada ka da raƙumi a jeji a ce an tsince shi shi dama nan ne gidansu yau da'ahu ka rabu da shi hatta ya ji da hu sahibuhu har mai shi ya zo ya same shi yau domin me a wata riwaya abin da ya ambata shine yana da ruwansa yana tafi da shi yana da abin da yake ci kuma Daka shi ba zai bata ba ko ba ruwa kamar yadda tinkiya ita dole ba za ta daɗe ba tana yawa ruwa shi ko raƙumi zai ma sati guda bai sha ruwa ba don haka ba zancen in ka gan shi a bace ka kyale shi zai je nemi ruwa ya sha zai nemi abin da zai ci ci kayafa yake ci da wasu abubuwa kuma ko ina ga suna ajeji kuma da matan shi a nan ake ganin sa ajeji don haka ka bar shi mai shi zai zo ya same shi wannan dai na cikin wannan hadisin muttafaqun alaihi yana na bukhari da muslim kuma malamai dai sun yi maganganunsu a kan waɗannan al'amura sannan wafdi na takwas wafdi mai ligima kenan shine wafdin faƙif eh tawagar faƙif faƙif kun san su mutanen ta'if har zuwa yau mutanen ta'if a nan ne ƙabilan faƙif suke mun yi magana a kansu ko kwanaki an sha wahala da su tun zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kun san su ne suka je suka da manzo Allah sama je da'awa tun farkon da'awa da ya fita daga makka ya je suka yi masa rotsi aka fasa masa kai hukumanta wannan ba su ne kuma bayan fatuhu makka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ba a rabu da daɗi ba sun rigima sosai katan abinin ganuwar sosai da aka haura aka yi rigima rigima kun san wannan to bari ku ji kuma yadda suka yi da wakilin su da ya musulunta ya koma musu shine urwatu ibn mas'udin al-thaqafi in ka ji an ce mutum a saƙafi to dan asalin ta'if ne har zuwa yau ɗin nan asalin su yake asalin su ne wafdu faƙif kanat wifadatuhum fi ramadana sanata tis'in su ma tawagar su da ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi a shekara ta tara ne a watan ramadan wa qissatu islamihim qissar yadda suka musulunta gata anna ra'isahum shugabansu urwatu ibn mas'udin al-thaqafi urwatu dan mas'ud kun tuna shi hmm akwai wani abu da ya faru dangane da shi na kisar yawa a kisar hudaybiya shine yazo aka turo shi wakili yana yana ga cikin wakilan da suka fara zuwa kafin suhail ibn amr yazo yana tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har yake kokarin taba gemu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-mughira ibn shu'ba yana saman manzo Allah yana tsaye akan sa yace kul ka sake taba gemu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai fasaha mutun ne mai iya bayani bal yana daga cikin waɗanda da mutanen Makka suke cewa da shi aka saukarwa annabci to da ya dace wai me yasa ba shi aka baiwa aka baiwa annabci ba aka bo aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ne mai fasaha mai iya magana to wannan urwatu bin mas'udin al-thaqafi ja'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da marji'ihi min ghazwati ta'if bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yakin ta'if fi the fi dhil qa'dati a watan a shekara dinnan a watan dhil qa'da sanata 80 a shekara ta 8 qabla an yasila ila al-madinati kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina ya zo ya same shi fa aslama urwatu sai urwatu ya musulunta ya karbi addinin musulunci wa raja'a ila qaumihi ya kuma koma gun mutanansa ya tafi ina kenan ta'if da ya je wa da'ahum ila al-islam ya kira su zuwa ga addinin musulunci wa huwa yadhunnu annahum yuti'unahu yana zaton cewa za su yi masa da'a za su karbi abin da ya zo musu da shi a matsayinsa na babbansu amma da yake mutane ne nau'in su su kuma daban ne wajen taurin kai da wahalar su karbi sabon abu ya anna ko kana sayyidan muta'an domin kuwa a cikinsu shi yana yana mafi gashi ne ce li'anna ko kana sayyidan muta'an fi qaumihi domin kuwa a cikin kabilarsa a cikin mutanensa shi mutum ne shugaba kuma wanda ake wada'a wa kana ahabba ilaihim min abkarihim yadda mutanen garin da kabilarsa suka ɗauke shi sun fi son sa akan ƴaƴansu na fari ma'ana yadda dai mutum yake son ɗansa na fari a matsayin shine jigo a gida aiko to kowa a gidansa ya fi son urwatu bin mas'udin a sakafi akan ɗansa na fari saboda yadda suke ji da shi a matsayinsa na shugabansu shine ya shine ma'anan abkarihi a wata riwaya ibnu hisham cewa yi wa yuqalu min absarihim ahabba ilaihim min absarihim sun fi son sa fiye da idanunsu a wata riwaya haka aka rubuta kowanne ne dai ma'anarsa suna ji da shi su wannan mutane nasa mun fahimci yadda larabci yake falamma da ahum ilal islam yayin da ya kira su zuwa ga musulunci ya ce ku zo ku musulunta ramauhu bin nabli kawai suka fara harbinsa da kibau min kulli wajihin ta ko'ina wannan ya harbo wannan ya harbo wannan ya harbo hatta kataluhu take suka kashe shi ku je da suke take a lokaci guda aka kashe shi a wata riwaya abinda aka ce shine da ya gaya musu suka tafi suna gunaguni ba su karba ba sai da daddare ya hau sama kusa da alfijir yana sallah ta wutiri da na filfilinsa wani ya zo ta bayan gidansa ya hango shi a sama ya saka masa kibiya ya faɗi ya mutu yana sallah to shi har lokacin da yana kwance aka go ana tattaunawa da shi sai ake tambayarsa me wace wasiya za ka yi kuma me za a yi ga wanda ya kashe shi sai ce kar a komai shi ai ya ji daɗi da ya zama shahidi a bar shi duk abin da Allah maɗaukaki ya rubuta wa shahidan da suka mutu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa a sa shi a cikin su kuma shi yana ba da umarni yanzu ma a ɗauke shi a binne shi a cikin shahidai wanda aka kashe lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yaƙin Ta'if aka kashe su a wurin an binne su a wani wuri to a kai shi cikin su shi ma a je a binne shi ya ba da wannan wasiya ne duk dai nan bai kawo mana wannan ba to suka harbe shi suka kashe shi thumma aqamu ba'da qatlihi ashhuran sai da suka yi watanni bayan sun kashe shi sun ma'tamaru bainahum sannan suka yi shawara a tsakaninsu suka nemi umarni shine ma'anan ya itamaru tsakaninsu suka tattauna neman umarni sai suna cewa yanzu me za mu yi shine dai ma'anan suka yi shawara a tsakaninsu wara'au annahu la taqata lahum bi harbi man hawlahum min al-arabi suka ce gaskiya in mun lura da yadda abubuwa suke ba mu da ƙarfin da za mu iya yaƙar waɗanda suke kewaye da muna daga larabawan ƙauye alladina kanu qad bay'u wa aslamu waɗanda sun riga sun yi mu baya a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun musulunta ma'ana jama'a mafi yawa sun karɓi musulunci ba za mu iya yaƙar su ko ba shi abin da suka ce yawa wa aslamu haka ne ko fa ajma'u sai suka hada shawararsu shine ma'anar fa ajma'u ajma'u amrahum ma'ana suka yi ijma'i suka haɗu a kan an yursilu rajulan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa su aiki wani mutum zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kallamu abd yalay ibn amr akwai mutum a cikin su sunansa abd yalay ibn amr ko ji wani suna kuma daban ko haka shi sunansa yake abd yalay inda kun san ba a musulunta ba abdun kowa ma zaka iya ji wannan yana nuna mana ba daidai ba ne haramun ne mutum in ya musulunta shi musulmi ne ya sanya ma kansa suna abdun wani abu banda abdu munafin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nasabarsa yake ya shahara da abin nan kakansa ya shahara da wannan suna ana ce masa abdu munaf mun san kuma kissar sunansa hisham ko yawa banda shi kamar yadda malam muhammad bin abdul ke faɗi cewa hasha abdu munafin banda wannan da hasha abdul muttalib ke banda asirin su abdul muttalib da shi ma aka bar shi da wannan yanayi a wannan sunan kuma an san asalin sunan cewa ga yadda yake mun san shi kuma shaibatul hamd sunansa yau shi abdul muttalib yace banda waɗannan da suka riga suka dafata a nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun yazo yanzu yace sunansa abduwa ne ba cikin abin da ya halatta ga musulmi mutun ya sa ma kansa suna ko abdul husain ko abdul rasul ko abdu wani abu komai girman abu ko komai girman mutum to haramun ne wannan kuka yana cikin sunayen jahiliya wanda daga baya shi ma ba a ci gaba da sa musu waɗannan sunaye ba to shine sai yake cewa fa kallamu sai suka yi magana da abdu yalai ibnu amr wa aradu alaihi dalika suka ce to kai bawan Allah za mu tura ka a matsayin jakadan mu zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aba sai ce a'a ni gaskiya ba za ni ba وخاف أن يصنعوا به إذا رجع مثل ما صنعوا بأروة yace ina tsoron in je ni ma abin da za a gaya mun in yadda da shi in dawo in gaya muku kashe ni ban yadda ba yace ba zan yadda ba wa qala sai ke cewa lastu fa'ilan hatta tursilu ma'i rijalan ba zan tafi ni kadai ba har sai kun aika wasu tare da ni ma'ana ku hada ni tare da wasu mutanen daban sai mu je in muka dawo kun ga shaida ta jama'a za a bayar kun ga sabanin shi urwa shi kadai yazo shi kuma wannan yana cewa a hada shi da wasu in suka je kaga ba zai dawo dai a ce mutum ɗaya bane har a kashe shi in suna da yawa alal akalla za a karɓi maganar su to za ku ji ma da yadda suka kare su ma din fa ba'athu ma'ahu rajulaini aka hada shi da mutum biyu min al-ahlafi daga cikin waɗanda suke ana cikin zaman lafiya da su ma'ana ma'abuta hilfin zaman lafiya ma'ana daga cikin ƙabilun da ba nasu ba 'yan asalinsu amma kuma suna zaune da su a matsayin an yi zaman lafiya da su yarjejeniyar zaman lafiya wa salafatun min bani malik da wasu kuma daga cikin ƙabilan bani malik mun ji nawa kenan biyu ga uku biyar kenan fasaru sittatan suka zama su shida hadda shi shi abdiyalai ibn amri a fihim a cikin wannan tawaga din akwai Uthman ibn abil as al-thaqafi Uthman ibn abil as al-thaqafi wa kana ahdathahum sinnan a cikin su shine mafi karancin shekaru shine mafi wato saurayin cikin su aka tura su suka tafi tawaga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun daga cikin darussan da nake so mu dauka in mun faɗi irin waɗannan abubuwa tuna cewa ya za a yi malaman tarihi sun rike mana wannan sunayen waɗanda suka taho har suka je tawaga ku duba tawagogin nan da ake faɗa tawagar wani da wani da wani su suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta kaza a wata na kaza duk wannan abun an rike shi amma a go ana ce mana ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wasiya cewa khalifan da zai zama a bayansa khalifa wai aliyu ne amma mutane sun ɓoye kuma ji wannan nan can wani na nuna mana ƙaryar wannan da'awar duk wanda zai ce akwai wani nassi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aliyu radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa bayansa ba dan kiyayya ga aliyu ba abin ne ba a yi shi ba duk wannan abin da ake faɗa mana a tarihi wane shine da shi aka je kaza wane shi amma a kasa ruwaito mutum ɗaya ya ce kai jama'a ni ban yadda a rarrafe wannan zancen da ni ba ni sai na faɗa ba wanda ya taba faɗin wannan zancen in kuwa da an yi shi ya kamata wani ya balle ya ce kai ni ban yadda ba za a rufa da ni ba kuma musamman abin da za a cuci wani mai alaka da jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in cutar sai a ce sahabbai suka yi ba zai duk a haɗu a cuci Aliyu radiyallahu ta'ala anhu ai ku gane wannan zancen yau yana cikin hujjar da ya kamata ka rika dauka ka rika fahimta cewa ga irin wannan abun ana kawo mana minute detail na cewa ga yadda akai kaza ga yadda akai kaza da wani da wani har malamai ma su tarbuta littafai wani malami wani raddi cewa wani da wani malami wani malam wani kai a cikin littafinsa ya ce a tawagar da aka tafi zuwa wuri kaza da wani a hakikanin abin da ya faru gaskiya wani baya ciki saboda ta hakikin bincike ya nuna ba haka bane ko ba haka ake ba to amma a ce wannan matsalar wa duk sahabbai sun yi ijma'i don a cuci aliyu radiyallahu ta'ala anhu an boye bar har a ce wai a cikin alqur'ani ma akwai zancen an boye dan haka qur'ani ba gaskiya bane wannan ba addinin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke to shine sai yake cewa wa kana ahdathahum sunna shine mafi karancin su a shekaru falamma qadimu ala rasulillah yayin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraba alaihim qubbatan fi nahiyatil masjid lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san halin mutanen da yake mu'amala da su ko ya san halin mutanen Saqif su da ma wannan tawagar ba su zo a matsayin sun musulunta ba sun zo a matsayin wakilai ne su ga yadda za su tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi ne a zauna lafiya saboda sun ga ba za su iya yaki ba don haka sun zo a yi yarjejeniya ne ta zaman lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi musu qubba su shida a gina musu ɗan yar bukka ko ɗan tanti yau tanti haka sai su rika kwana a ciki kuma suna kallon yadda musulmi suke fitowa sallah yadda ake alwala yadda ake haɗuwa a masallaci yadda ake mu'amala da juna a bas su har sai sun ga wannan abin sun ga meye musulunci a aikace sannan sai a yi magana da su kun ga wata hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace likai yasma'u alqur'ana kaga ne dan su ji alqur'ani don su ji alkur'ani kun ga ashe alkur'ani jinsa kawai ga larabawa ya isa hujja saboda su da yaransu yake in dai mutum ya ji shi to zai saurare shi to likai yasma'ul qur'ana wa yarawun nas kuma su ga mutane idan sallu in sun yi sallah idan sallau ka idan sun yi sallah wa makafu yaktalifuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka zauna suna zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su je su dawo shine yaktalifuna ila in an ce ikhtalafa ila shine ma'ana aje a dawo mun fahimci zantan kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin a tsoratarwa ga waɗanda ba sa zuwa sallar jam'i a ya faɗa wata rana ko ake cewa na kusa wata rana in an kira sallah in yi umarnin wani ya sallah ne kuma fa'aktalifa ila ƙaumin sai in tafi zuwa wasu mutane waɗanda ba sa zuwa sallah wannan shine lafazin ikhtalafa ila ɗin bakar ka fasara shi da saɓani ma'ana a yayin da ake wani wuri su je ma'ana sai wani da misali suna zaune a ƙubba a inda suke wata ran wani sai ya fita sai ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ma'ana kamar ya saba wa sauran su ba su je ba shine ma'anan daga nan aka dauko asalin ne kalma din ta ikhtilafi ne ma'ana suna zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'uhum ila al-islam shi kuma yana kiran su zuwa ga musulunci kun gani yana musu nasiha cewa to kun ga fa mu addinin musulunci ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake hatta sa'ala ra'isuhum an yaktuba lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قضية صلح بينه وبين ثقيفه har sai da shugabansu waye kenan da sunansa abdullahi yawa sai da ya tambaya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wai rubutun alkawari na sulhu tsakaninsa da kabilan saqif su mutanen ta'if ya azanu lahum bari ku ji da Allah wani irin abin nan mai ake cewa ne ba ka ce masa rashin kunya ba san zuciya dai kuru-kuru na mutumin da bai fahimci addinin musulunci ba shugaban sai ta mai to musu abin da suke so abin da za a yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu takarda ta za a zauna lafiya da mutanen ka amma kuma a cikin takardar a rubuta musu ya azana lahum fihi a cikin takardar a rubuta an ba su izini bizina su rika yin zina wa shurbil khamr su rika shan giya wa aklin riba su ci gaba da shan riba a cin riba wa ya taruka lahum tawaditahum ya kuma bar musu dai gumakansu allata da lata ma'ana lata dai wanda suke bautawa din da dama lata a san wurin su yake wa an yu'fiyahum min as-salati ya kuma yafe musu sallah ba sai sun yi ba to kaga to ina musulunci kaga ba zancen musulunci ai tunda har sallah an ce a yafi yawa an yi ofiyahum min as-salah wa alla yaksiru asnamahum bi aydihim wai kuma kada ya zama su ne da hannunsu za su karya su kakkashe su rugurguza gumakansu su ba dai da hannunsu ba sai dai idan an je wasu daban su je su karya gumakan ba su ba fa aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a abada wannan ai ba sulhu bane ba zai yi eh fa'aba an ya kubala shay'an min zalika ya ƙi karɓi kwata-kwata ko ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa fakallau sai aka rabu da su wata shawaru fakullu kai fakullu sai aka ƙyale su aka ƙyale su wata shawaru suka yi shawara falam ya jidu mahisan ba su samu wata matsera ba maguda ba inda za su face عن الاستسلام دجا أتيس ميك أويا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلموا سيسك ميك أويا وأسلموا كما سك مسلمت كدوا كمان أش جبهة مسلمت رما kun ga sai da aka yi waɗannan abubuwan sannan suka musulunta ma wani nuna cewa mutane ne gaskiya asali masu wahalar sha'ani wannan kuma yana nuna mana har yanzu cewa hali musamman lokacin da a tsari irin na kabilanci kun san a kabila ɗaya akan samu halin kabila ɗaya zama iri ɗaya kun san wannan ko ba a samu kaga wata al'umma ce kabila ce asalin ta kabila ɗaya ce kaga galibi suna ɗaukar hali ɗaya kakansu na can farko in zafin rai ne da shi ka gansu duk an haife su da zafin rai saboda me ai kun san ɗabi'ar aure a gun hatta su waɗannan ƙabilun larabawa idan aka tashi galibin aurensu ɗan wane da ɗan ƙani ake haɗawa in ku ana irin wannan auren to za ka ga al'umma kullum iri ɗaya suke hatta kamanninsu ba sa fita da juna har yau in ka je ƙasashen laraba musamman a saudi arabia inda su ne ba su samu cakuɗi da wasu al'ummar ba kun san su saboda allah maɗauki ya tsare su tun da suke ba a taɓe musu mulkin mallaka ba don ka duk inda ka ga ƙabilunsu har zuwa yau da kake ji na daɗin nan su ɗin ne har zuwa yanzu in ba wannan shekarun ba ba a saba ma daga wata ƙabilar wani ya auri wata ba galibi a cikin ƙabila ɗaya suke auren su da ka ɗanwa da ɗanƙani sai a haɗa wannan wancan ma ɗanwa da ɗanƙani sai a haɗa wancan sai ka ga mutane sun tashi jinsin su iri ɗaya kalar su iri ɗaya hatta murya kana ji zaka ce wannan yanzu idan ka san mutanen yaman kai ka ɗauka muryar su iri ɗaya ce kun fahimci wannan wanda ya san ya zauna da mutanen yaman zai iya ganewa zai yanzu nan zaka bambance su da wasu saboda me asalin mutane ne mutane ne su ma ƙabaliyun rayuwarsu irin wannan ce ta ƙabilanci da ƙabilanci in ce ƙabilanci karfa fasara shi da ma'anar ƙin juna yau ina nufin dai rayuwa ta girmama harkar ƙabila da kuma mai da hankali a kanta da kuma wato hatta auratayya a gina ta akan haka to mu je dai wannan kisar kada lokaci ƙure mana bamu gama ta ba shikenan suka musulunta bayan sun musulunta washtaratu amma duk da haka suka kawo sharadi gane suka ɗauko wani sharaɗi daga cikin sharuɗin wancan dai ba su yadda ba sai da suka sake dawo da shi menene sharaɗin wa shi taraku an yi tawalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadman lati cewa ruguza lata dai ubangijinsu da suke bautawa lata su dai suna ba da sharaɗin su dai ba za su ɗauki nauyin rushe shi da hannunsu ba a zo a rushe musu shi wannan lamari da girma yake wa anna saqifan la yahdimunaha bi aidihim abadan cewa su dai wani ɗan ƙabilar saƙif ya sa hannunsa ya rushe lata ba dai su ba su dai a yafe musu da Allah ya musu haƙuri za su musulunta za su yi sallar ba zanen ba shan giyan ba shan riba amma dai wannan ɗin dai a yafe musu a je a rusa ba da hannunsu ba fa ƙabila zalika an suna shi shikenan ya karba ai abu ne mai sauki wannan ko tunda dai kun karɓi musuluncin kuma kun yadda a rushe rushewa ai ba wani abu ne mai wahala ba dama an mutum ba ku ce ban ma za a zo a rushe ko cewa aka ku musuluntan ku koma garin ku suka musulunta suka koma garin su ba su rushe ba za a zo a rushe daga baya don haka sai aka karba annabi sallallahu alaihi wasallam a sauki irin nasa da kuma tarbiyya irin tasa sai karba shi shikenan aje a ba su kalmar la ilaha illallah suka karba to yace wa kataba lahum haka ne ko wa kataba lahum kitaban ya rubuta musu rubutu takadda mun ce kitaban ba lallai zama ana nufin littafi ba ana nufin ya rubuta musu takarda wa ammara alaihim Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi a cikin su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi wancan da aka ba mu labari cewa wa kana ahdathahum sinna kun ga wannan ita ce da hikimar dama ba a gaya mana sunan sauran ba sunayen sauran ba sai aka gaya mana shi saboda abin da ya auku tsakanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa shi a matsayin sa kun ga shi ne mafi kankanta a shekaru kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe shi ce shine shugaban su me yake hikima gashi dalili a ina ne wa ammara alaihim na tsallake wa ammara alaihim Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi yawa dan mene li'annahu kana ahrasahum ala at-tafaqquh fil Islam domin duk zaman da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya lura ya fi sauran kokarin ya fahimci addinin musulunci kun ga girma a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren me addini ba zan san shekaru ba yau saboda galibi shi wannan bawan Allah lokacin da waɗancan suka taho in za su zo su yi tambayoyinsu na wauta da rashin fahimta da irin waɗannan abubuwan na galatsi shi baya tahowa sai ya zauna a ɗaki a wannan guri da aka gina musu yana tafakuhi yana tuntuntuni akan addinin musulunci kuma yana tambayar yadda za a koya masa karatun alkur'ani gashi nan ya ga mu wa ta'allumi addini ko wal qur'an da kuma kokarin koyon addini da qur'ani yana da kwaɗayi duk daga ya ga sahabi zai tambaye shi alwalan nan ya ake yi kaza din nan ya ake yi ya ake karanta wuri kaza ana ta koya masa duk zaman da aka yi din da suka yi abin da aka ga yana yi kenan ka kuwa dole a kula da shi yayi fice daban da sauran to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi sai ya ce shine shugaban su to wadhalika anna alwafd dalilin haka shine shi wannan wafdi ko tawaga kanu kullu yawmin kowace rana yabduna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna tahowa da safe zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtalifuna ay ko wa yakhlufuna Uthman ibn Abi al-As sai su bar Uthman ibn Abi al-As fi rihalihim a masaukin su fa idza raja'u wa qalu bil hajirati in suka dawo suna bacci a lokacin garjin zafin rana shine manan qalu qalu nan ai namu alqailula yawa in suka dawo suna baccin rana lokacin alhajira an ce hajira ana nufin garji garjin zafi lokacin da tsananin zafin rana yake tsakiya amada usman ibn abil as sai shi usman ibn abil as amada sai ya tafi ma'ana qasada shi ma'ana amada qasada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaqra'ahu alquran ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa alqur'ani kun ga bambancin shi da su yawwa lokacin da za su taho su yi wautar su sai ya zauna in suka dawo za su yi bacci rana shi kuma sai tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ko adil annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara fahimtar halinsa da kwadayinsa ga addinin musulunci wa sa'alahu an dini kuma ya rika tambayarsa akan addini wa idza wajadahu na'iman amada ila abi bakr in ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai ya tafi wurin sayyidina Abu Bakar wani shi ma kansa dalili ne akan sahabbai sun ga musu cewa sun san shugaban su bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakar tun a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amada ila abi bakr li nafsi al-gharad dan wannan manufa din ma'ana dan dai wannan manufar wace manufa istiqra'ahu alquran wa sa'alahu an ad-din yau ya tambaye ya koya masa alqurani kuma sannan ya tambaye shi akan al'amuran addini wa kana min a'zamin nasi barakatan kuma yana cikin mutane mafi girman albarka shi wannan mutumin li qaumihi ga mutanansa fi zamanin riddati lokacin ridda lokacin ridda ana nufin bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sayyidina Abubakar a farkon lamari ba an samu wasu sun yi ridda ba daga cikin larabawa kauye suka bar addinin ma gaba ɗaya suka fasa suka ce tunda abin nan annabin addinin ya mutu to gaskiya su wannan addinin musu yadda ba sai suka fasa an samu waɗannan a gode saboda galibi dama waɗannan mutane ne da ba su yi karatu ba ba kusa suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne sahabban ba amma dai sun ji sun karɓi addinin musulunci kuma sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa hukuncin sahabbai kawai ya taba su amma in ana zancen waɗanda suka bar addinin musulunci bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dama ba a sa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa waɗanda su ne ɗaliban sa da ya koya musu waɗannan larabawan kawai su ake nufi an fahimci zancen to abin da nan yake faɗa shine daga cikin albarkar da Allah ya yi wa shi wannan bawan Allah Uthman ibn Abil As akan kabilarsa ta Thaqif shine lokacin da aka yi ridda gashi yayin da aka yi ridda fa inna thaqifan lamma azamat ala riddati su kabilan nan ta thaqif kun san a irin wannan halin nasu da muka je ai ko suna safin farko in za a lissafa waɗanda za su gaggawar komawa su bar addinin musulunci ai ko to ko sun yi niyya din kuwa sun ce a kai ai sai mu su koma wurin bautar lata ɗinsu da suka saba bautawa qala lahum sai wannan Uthman ibn Abil As din yace da su ya ma'ashara faƙifin haba ya ku taron wannan ƙabila ta mutu faƙif kuntum akhiran nasu islaman haba ku kuwa duk a mutane fa ku ne na ƙarshe a musulunta sai da duk duniya ta musulunta sannan ku ku ku musulunta fala ta kunu awwalan nasi riddatan to kar ku kuma zama ku ne farkon masu yin ridda kun gane zanta shi wannan Uthman shi ya zo ya gaya musu wannan famtana'u an ridda ce sakamakon haka suka fasa riddan suka ci gaba da zama a addinin musulunci ko wa sabatu alal islam suka tabbata a musulunci wani ya zama albarka ga kabila ko bai zama ba to dalilin ta kenan kun ga wannan kwadayin da ya zama yana yi na sanin addinin musulunci da damuwa da shi ga yadda ya zama musu amfani ga al'umma sama ba iya shi kadai ba wa raja'al wafdu to bal mu kare bari har yanzu ya suka koma wa raja'al wafdu ila qaumihi tawaga dai ta koma zuwa ga mutanenta qaumihi nan ya sa mufradi saboda ishara zuwa ga shi ma mai wafdu saboda wafdu muzakkar ne kuma mufradi ma'ana tawaga ta koma zuwa ga suka koma gida wurin jama'a fakatamahumul haqiqata sai tawagar ta rufe bata faɗi haƙiƙanin me ya faru ba saboda tsoron me za a yi musu dan a gwada a gani me zai faru ya ɗalibin wannan sun iya tawaye Allah kyauta wa khawwafahum ko bil harbi wal qital suka tsoratar da kabilar tasu cewa to gaskiya mun je fa gun mutumin nan mun dawo ba wata magana yaki kawai za a yi ba wani shirin zaman lafiya yaƙi ne kawai na a yi shi haka suka gaya musu suka ɓoye musuluncin ba su faɗi cewa sun musulunta ba wa azhara al-huzna wal ka'abata duk nan wa azharan ana faɗan mufadin shi wannan mufadi wannan tawaga ta bayyana bakin ciki da murtukewa da damuwa shine al-ka'aba ka'abatu shine murtuke mutum ya murtuke hankali ya tashi cikin damuwa wa anna rasulullah suka ce kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'alahumul islama ya roƙe su wato ya musu magana akan su musulunta wa tarka zina da barin zina wal khamri da giya wal riba da riba wa ghairiha da sauransu wa illa yuqatiluhu in ba haka ba zai yaƙe su wai haka yace musu ko ku bar kaza ku karɓi musulunci ku kaza in ba haka ba za a yaƙe ku wai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu haka suka ce fa akhadhat thaqifan nakhwatul jahiliyyati sai girman kan jahiliya ya fizge su shine nakhwa nakhwa ana nufin kibar wa ta'azum girman kai na jahiliya sai ya ɗauke su famakafu yaumaini au thalathatan suka zauna kwana biyu ko kwana uku yuridun alqital suna ta shirin yaƙi yaƙin za a yi tunda dai haka ne yaƙin za a yi thumma alqa Allahu fi qulubihim ar-ru'b sannan sai Allah subhanahu wataala ya jefa tsoro a zukatansu sai suka tsorata suka ce kai gaskiya ba za mu iya yaƙar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama da shi da musulmi wa ƙalu lilwafdi suka ce wa wannan tawaga ɗin irji'u ilaihi fa'aqahu ma sa'ala ku koma ku bashi labarin cewa mun yarda da abin da ya nema za mu musulunta za mu bar shan giya da sauransu da sauransu da sauransu a cikin wannan kun fahimci dai zancen ma'ana a bisa dai abin da ku kuka faɗa ma'ana su wannan tawaga ɗin ta faɗa suka ce ku koma ku faɗi wannan abin da muka faɗa wa hina idin to a lokacin ne abdal wafdu haƙiƙatar amri sai su tawaga suka ce to dama gaskiya kunji kunji kunji kunji kunji gashi kun ga dabarar tasu tsoron kisa yasa suka yi wannan saboda sun san jama'a su da irin zafin ran mutanen su zaka suka yi wannan dabara sai da suka ji cewa eh za a karɓi musulunci suka ce to dama gaskiya mun fa mun riga mun musulunta kun ji asalin zance gashi gashi gashi gashi ta lalle wannan mutanen akwai tashin hankali wa azharu ma salahu alaihi kuma suka bayyana musu abin da suka yi sulhu a kansa fa aslamat thaqifun shikenan sai wannan kabila ta thaqifu suka musulunta baki ɗayan su shikenan suka zama musulmi wa ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rijalan mi sauri mu gama nan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mutane li hadmin lati don su je su ruguza lati za a ruguza gunki lati lata dai da kuke ji lata da uzza dolatan a saƙifu yake shi sa aka fi ambatansa saboda masu shi sun fi kowa ta wurin kai don ko 'yan maka ba su yi wannan zafin kan na waɗannan ba ko kun taɓa ji mafi yawan abin da muka ji na abin da ya faru a maka bai kai waɗanda an yi abubuwa amma za ku kula cewa abin da ya faru a maka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afrad ne suke yi kun fahimci bambancin afrad mana ɗaiɗaiku ne individual cases ne da suka taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yayi wasu kaza ba jama'ar ne gaba ɗaya aka taru lokaci guda irin ta faqif suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ku da fahimci abu to sai ce wa ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan li hadmillat amara alaihim khalid ibn al-walid ya dora khalid ibn al-walid shine shugaba a kansu فقام المغيرة بن شعبة أتكين توقر أكوي المغيرة بن شعبة فأخذ kirzina kirzin ne asalin rubutun shi nan ya sa mana bamma ko kurzi ya ɗauki gatari daga cikin sunayen gatari alkirzin ana kiransa alkirzin shi ne almi'wal almi'wal gatari ya ɗauka wa ƙalar li ashabi ya ce wa mutanen sa abokansa da suke tare sai ce wallahi la'udhikannakum min saqifin zan ba ku dariya ma'ana zan yi wani abu da mutanen saƙif da ƙabilan saƙif wanda zai sa ku dariya bari ku gani zan sa ku dariya yanzu nan in ji mugira tibin shu'ba fa daraba bil kirzin ya dauki gatarin nan ya dankara wa lata sara mai karfi thumma saqata sai shi din ya fadi ba latan ba sai shi mugiran ya fadi ƙasa a ya ga ya ga mana cewa yadda rama da rama zai ba mutane dariya da yadda kilata da gatarin nan sai shi din ya faɗi ƙasa da ya faɗi ƙasa sun masa ƙafa ya rukubu sai ya faɗo domin tun da gini ne babba da ya hau sai ya faɗo ƙasa da ya kai tsaron farko sai ga shi din ya faɗo ƙasa ya faɗo kuma ya tashi da gudu zai gudu da ya gudu fartajja ahlul ta'if sai mutanen ta'if gaba ɗaya sai kururuwa sai ihu kun ga matsala sai ihu wa qalu suka ce abadallahu mughirata Allah ya nesanta mughira ma'ana irin kai wanda ya shiga uku kamar su ce kai shansa ya shiga uku qatalathu rabbatu ubangiji ya ta kashe shi kaji matsala musulunci da yare yanzu bai je ko ina akwai sauran magana wai ubangiji ya ta kashe shi fa wa sabal mugiratu nan da nan sai an mugiratu bin shuba ya zabura ya tashi fa qala sai ce qabbahakumullah da ma so yake jawo hankalin su attention din su duk ya jawo kan ya dawo kan ga abin da za a yi din a gaban ku din kuma ku gani sai ce qabbahakumullah tirda ku kuwa ma'ana Allah ya munana muku wannan dai kalmomi ne da larabawa da suke faɗi irin wannan yace inna ma hiya laka laka'u hijaratin wa madar ai wannan abun banza ne yan ce laka ana nufin alla'im abin zargi ana in ba a larabci idan ana so a zargi abu a ce masa dan banza ko wofi ana cewa in namiji ne ana ce ana ce masa luka in mace ce kuma ana cewa laka to ita ce a wannan wuri sai a ce luka sai a ce tafi can da Allah mutumin banza to shine nan sai ya gaya wa wannan abun bautar tasu ya ce laka tunda mace ce mun fahimci abin sai ce laka hijaratun wa madar ai dutse ne kawai da yunku aka hada aka yi wannan abun shirman banza ne na dutse da yunku da aka yi sun magarabal baba sannan sai buji kofar wurin da ake shiga fakasar ya karya ta sun ma'ala a'la suriha sai kuma ya hau kan ainihin katangar ta ginin inda latin yake wa alam rijalu sai sauran mutane ma kowa ya hauro aka haura gaba daya fahadamu ha ko suka ruguza ta ita wannan abin nan abin gunkin abin bautar wa sawwau habil ardi take suka baje ta suka labelin dinta da kasa ta zama daidai da kasa shine sawwau habil ardi babu lata lata tarihi ya kare lata ta tafi babu abin bauta mai suna lata an kare shi hatta hafaru asasaha har sai da suka tone foundation din gaba ɗaya foundation aka kukuko aka kukuko shi tun daga can ƙasa wa akhraju huliyaha wa libasaha akwai yar garban kisa nan kafin a sai da aka wasu tattaunawa da abin dariyan wani shi ma mugira ce shi a bar shi yana son ya kafa wannan tarihi shine zai kukuko gindin lata sai da ya tono da hannunsa ya tono can foundation din ya tumbuke gaba ɗaya wannan yana daga cikin manyan mahasin na al-mugira ibn shu'ba wanda yana cikin ƙofofin shi'a wajen zagin sahabbai saboda wasu matsaloli nasu da suke da shi dangane da wasu abubuwa da suka faru daga bayan tarihi suka manta wa mutum wannan irin alherin da ya aikata sai a rubuza a yi ta faɗar kaza da kaza kun san dai wasu maganganu da za ku ji suna ambatawa a kansa ba sai mun tsaya kansa ba saboda babu lokaci sai da ya ɗauko abin tun daga asasin foundation ɗin latin wa akhraju huliyaha kayan karau da kayan gwalagwalai da ake karba daga gun mata in sun kawo sadaka ake ɓoyewa a can ƙasa wali ba sa da kuma tufafin da ake lullube lata ɗin da shi duk suka kwashe fabahat ko fabahatat a ko fabuhitat saqifun shikenan saqifu suka rasa abin da za su ce aka ci nasara a kansu ma'anar abin da yake zuciyarsu na ganin cewa har yanzu wannan ubangijin nasu yana da sauran ƙarfi duk sai ya tafi babu aka rufe bakin su babu wata magana kamar yadda Allah madauki ba mu labari fabu hital ladhi kafar to shi ma'ana fabu hitat saqifun an cinye su an gama da su wa raja'a khalidun ma'a mafrazatihi khalidun ya koma tare da tawagarsa ta yaki shine mafraza jama'a ma'a jama'atihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi huliha da wannan kayan gwalagwalai wa kiswatiha da mayafi da ake lullube lata da shi faƙasamaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi tun daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take a ranar shine ma'ana min yaumihi a ranar da aka kawo a ranar ya rarraba ya baiwa mutane wa hamidallah ala nusrati nabiyhi kuma ya gode wa Allah ya yaba wa Allah akan taimakon da yawa manzansa wa i'zazi dinihi da kuma ɗaukaka addininsa da buwayar da shi wannan shine karshen abin da ya auku kun ji kissar faqihu kun ji kissar taurin kai kun ji kissar a dagewa akan kafirci Allah subhanahu ta'ala kuma ya karba addinin su duk abin da suka din nan Allah madauki ya gafarta musu an tuban musu da abin da suka yi na taba annabi sallallahu alaihi wasallam da mene duk magana ta kare sun zama mutane musulmi kuma har zuwa yau dinnan akwai wannan kabila da ake ce musu afaqafi suna nan kun san daga cikin su ne aka samu wa mutum biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kun manta ya ce a cikin saqifu za a samu mutum biyu kazzabun wa mubirun da shugaban makaryata wanda ba a yi mai karya irinsa ba shine kazzabun makaryaci babba da kuma mubiru mai kashe mutane su mutum biyun nan shine wannan hajjaj ibn yusuf al-thaqafi da kuma muktar ibn abi ubaidin al-thaqafi na ban ji ba yawa eh da muktar ibn abi ubaidin al-thaqafi shine kazzab shi kuma hajjaju shine mubir duk a cikin su aka samu wannan abun din wannan kuma kun ga baya sa kabila ta zama bayan musulunta ta a rika nuna mata wani abu ko na gori ko na cin mutunci in mutane suka musulunta to komai nasu sai a manta da shi sai a hakura banda dai abin da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tunda shi kuma nan ya faɗa ne ba akan kabilar ba akan wasu mutane guda Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana tabbata a addinin musulunci Allah ƙara mana fahimta Allah ƙara mana ilimi Allah subhanahu ta'ala ya ƙara taimakon addinin musulunci da musulmi a ko ina wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu